ya ila kulli sudadin ima'u rabiqan tarfuhu as-sama'u wa marma ayna man shanuhu al-ulu al-ala'u wa tadalla zuru an-nujum ilayhi fa adha'at bi dawiha al-arja'u wa tara al-qusur kaysar bir-rum yaraha man daruhu al-bathha'u wa badat bi rada'ihi mu'jizatun ليس فيها عن العيون خفاء إذ أبته ليتمه مرضعات قلنا ما في اليتيم عنا غناء فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرضعاء أرضعته لبانها فسكنها وبنيها ألبانهن الشاء أصبح شولا عجافا وأمسا ما بها شائل ولا عجفاء أصب العيش عندها بعد معل إذ غدا للنبي منها غضاء لها منة لقد ضعف الأجر عليها من جنسها والجزاء وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء ya ce manzo Allah radda aka haife shi sai atishawa radda aka haife sadda aka haife ba ranar fa sadda sai ce alhamdulillah sai mala'iku suka ce ya hamukallah ya ce shafa'u duk ta ba mu labari shafa'u wasu na abdurrahman na auf gane ya kawo shari sannan kuma duk shafa'u ta gaya mana ta ce rafi an ra'asau yana mai ɗaga kai ne sama ina kallon shi sai na ga ya ɗaga kan shi sama ya ɗaga yatsa ne ya ce la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله رافعا رأسه yana mai daga kan shi sama ya ce wa mala'ikun nan alhamdulillah ya ce alhamdulillah ya ake shawa sai daga kan sama ya ce alhamdulillah mala'iku suka ce ya rahamukallah sai daga ya tsane ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ima'u akwai ishara akwai nuni fi zalika rafi daga kan nan da yi to yana nuni ne ila kulli su da ne duk shugabanci ya same shi yana nuna shi harka ce duk ta sama ce don ba dukar da kai shi ba a'a wa fi zalika rafi ima'u akwai ishara a cikin daga kan nan ila kulli sudadin ga dukkan shugabanci sannan ɗarfuhu idan manzan Allah faraniƙan yana mai ƙurowa yana mai ɗagawa a sama yana kallon sama sannan idon nashi sama yake kallo kaga da kana haka ai akwai abin da kallo wamar ma abin neman wamar ma aini man sha'aluhul ulu abin neman idon wanda yake ɗaukaka ne lamari ne duk wanda yake abin da gaban shi shi sha'anin ɗaukaka ne al'ala'u sama ko al'ala'u sama wamar ba ita ce abin neman ainihin sha'anuhu al'ulu idanun duk wanda yake sha'ani nai ɗaukaka ne duk wanda yake harkar sama ya kai to za ga idon shi kullum yana kallon sama zuwan nujum hasken taurari wata dallar ta yau ƙasa-ƙasa shi ne waɗanda suka karɓi biki annabi suka ce har suna cewa ya ƙa'o alayya ga tauraro zai faɗo man su taurari kin yanka ɗan yatsa ya taɓo mutum zai ga da ya yi tsalle taurarin da a sama duk sun yi ƙasa sun zo su yi barka haihuwa zuwan nuju hasken taurari wata dallat ya yi ƙasa ƙasa ilaihi zuwa gare shi al'arjau sasannin duniya fa'adha'at sai suka kwashi haske bidau'iha saboda hasken taurari usuru kaisara benayen kaisar na sarkin rum wata ra'at sai ta bayyana biru wanda ke rum to yana hangen benayen kaisar shi ne kamar ya faɗa da wanda an kusa sai a ce kana kallon benayen abuja ko Legas. ta san aka karama kenan in ba yanzu ba zamanin shehu in ka ce kana kallo ga darun tauhidi nan ga satilayin ne ga yana ga daraja yanzu duk kana kallon ga ka'aba to zan da aka bi annabi muhammadu to komi in ka duba kana gani har ya zama kusuru kaisar belayen kaisar ma'ana garin kaisar garin sarkin rum wata ra'at sai ta bayyana bin rum a nan rum shi ne man daruhul matsaha wanda gidan shi yana makka ya raha yana kallon rum yana kallon paris mu'jizatun mu'jizozi wabadat ta bayyana fi radaihi wajen shan nonon manzon Allah kaga ya gama wilada yau manzon Allah ya je wajen shan nono wajen halimatu sa'diya shine amfanin halartar mauludu da duk mutum ya ji yanzu muna koyon lugari mu'jizatun mu'jizozi wabadat ta bayyana fi radaihi wajen shan nonon manzon Allah an ga abubuwa tun daga jaka da nasu sai bayani khafa'u boyuwa laisa bata zamo ba fiha a cikin mu'jizan nan anil uyuni gabarin idanu idanu ba su musu sun ga wannan mu'jiza khafa'u boyuwa anil uyuni gabarin idanun kowa laisa babu shi fiha a cikin mu'jizan nan yana daga cikin mu'jizan nan murdi'atun duk unguwar zoma masu shada masu shada nono duk wanda yake in sun karbi haihuwa suna zuwa a yi jinga da su dama al'adar larabawa ne sai su ba da ɗayansu ga ƙauye don ya tashi ya san ya tashi da sadaukantaka dai ta ƙauye ya tashi da wayewa ta ƙauye wanda ya tashi ƙauye zai san sunan itace da sunan tsiyi da sunan tsuntsaye da komai sannan zai ga abin ban tsoro har ya saba to mata ne ke shigowa sai su shigo birane sai a ba su ‘ya'ya duk wata sai a yanka masu albashi. Murdi'atun masu shayar da nono, idan abatu sun ƙi su ba manzan Allah nono, duk wata ta shigo, da yutumihi saboda maraici ne, ba su sani ba Allah da iko yake. In mace ta shigo da kwalliyarta da ingarman dokinta, ta wadata, tana zuwa ta duba ta duba, sai ta ce, mun san mun bar ciki eh an haihu amina ya labari ta ce ku shigo suna shigowa ɗaki malam sai su ga balau balau su ce mun bani mine ne fitila ce da rana su ce a gani ma sai ta gani to muna san a ba mu sai ta ce da yake kun san baban shi ya rasu sai ta ce to me ya ci balle mu su gaba Allah da iko wai me ya ci balle su sani ba Allah da hikima yake kulla ga abin da suke cewa su ce ce ma fil yatimi anna gana'u gana'u wadata anna gare mu ma ba ta fil yatimi cikin maraya ina mu haka wadata in mure da maraya wata yayi mu zo mu kuka ku kuka gida a san maraya sai suka yi tafiya ita halimatu sadiya ita ma ta zo da ta zo ta ce to ni kan wannan ɗa ban bari ne amma na san halin miji na abu kamsha ba faɗa ce bari in je in samu ba sai je in gaya mu ta yawa ta shi kuma Allah ya hana mata da ta shiga gida sai aka goyi ɗaya saboda busassa ce ta bushe ta kanzame nonon ma ruwan nonon ma babu da hikima Allah iska yana kwasarta da tashi gida ne sai a bata abinci ta danci sai a ce ai da yake mun musu alkawari to ba komi ba komi sai ta rika ta ce mijinta to kaga yadda Allah ya mu jakan mu ma da jaka su ba magana wai raƙumi ko doki kaga jakan mu in guda ya hau don gurguwa ce ita jakan ma musassa Allah da hikima da iko shi Allah cikin rauni yake sa ƙarfi kaji kaji ya ce to da mu koma a mana dariya ce ɗauko marayan fito unye ne ta hito tana tsalle shi ne fatatun wata yarinya wata yarinya budurwa min ali sa'adin daga ƙabilar sa'adu kaji ma ƙabilar soyi Allah da iko yake sunan ƙabilar su sa'adu kaga sa'adu menene sa'adu arziki dama mahaifiyarsa aminatu kaga daga aminci ita kuma halimatu kaga mai ahilmu haƙuri halimatu sa'adiya kaga zai sha nuna hakuri zai sha nuna arziki fatatun wata budurwa min ali sa'adin wadda ta fito da kabilar sa'ad fa'atatu sai ta zo gidan su manzon Allah arruda'u masu sha da nono kad abataha arruda'u shine waliyan da ke ba da shan nono uwaye su ne arruda'u iyayen da ke ba da 'ya'yansu shan nono kad abataha su kuma sun kiya mata da fakar hadin talaucinta su mata na ƙauye sun ki ɗauka annabi don maraici ne su kuma waɗancan matan sun hana mata ɗiyansu saboda talaucinta ta zo ta ce na dai dawo a'a kin dawo ne ta ce na dawo ta ce to don wata ya yi sai abin da hali ya yi don kakan shi ɗaya ne yanzu abdulmutala ta ce ba komi a babu ta ce to ki je ki kimtsa za a ɗauko maki shi sallallahu alaihi wasallam aka ji aka rungumo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bata shi shau tijani yace kawai sai imani ya shigo mata da wasu na cewa ta gamu da wani mala'ika ila ila wani wali ila wani rauhani shau tijani ce kai mutane akwai shirme ai annabi aisha imani ba su haka ya shige gaba to shi imani yanzu ya dawo bukka ta zai rinka kwana saman gadonta na kara da ciwon kaikai shauta na ce shi annabi ai shi ne imani sadda ta ansai to sannan imani ya shigo mata zan mumina don annabi ba zai sha nunan kafira ba tana ruko shi tana runguma shi kawai sai jikin teku kuma bulbul sai ga nono na tsayaya wannan wadda bata da ruwan nono annabi na zallo tana kallo ikon Allah dama ya ce lasafi ya alwaku na kaba tun na hankalinta ya tashi jikinta ruwan nono ta ba manzan Allah kolu kolu kolu annabi ya sha sallallahu alaihi wasallam ta juyo ta bashi na hagu ya kyansa ta bashi na hagu ya karba ashe shi annabi wai kula da haƙƙin makwabtaka ashe akwai wanda ke shan nono Usman ibn Mas'ud yana can gida don dai a ƙara samun kuɗi aka zo mai ɗan wani to shi annabi bai can haƙƙi haƙƙin makwabci ba annabi bai sha bai taɓa shan wannan nonon ba na hau shi kuma na dama in Usman ya karamba ya sha shi kuma ba ruwan nonon in ta ɗauko ta bashi na dama ba ruwan nonon sallallahu alaihi don haka shi nonon annabi ba wanda ya taɓa sha ne shi kuma bai taba shan ruwan nonon kowa ba to shi ne ce arda'atu sai ta sha da annabi libanaha nonanta annabi ake bi bashi ita ko asha'u awakanta ana zuwa da annabi ƙauyen nan ana shiga da annabi gidan kawai sai awakan su koma bulbulbul ko wata sai hantsatta cika saboda annabi na cikin gidan ainihin rahmatin rabbaniya asha'u ita ko awakanta ba an ce maraya ba to ta ba da nono za a bata nono asha'u awakan halima fasakataha suka shayar da halima nono wa baniha da ita da ɗiyanta fasakataha suka shayar da ita albana hunna nononsu sai zama duk garin gidan halimatu sadiya ake sayan nono sai ta koma ita ce dila in kana sa a cikawa masaki sai a ce aje gidan halima ana na hasu masu mutanen gari su a kira 'yan asako wai ba ku zuwa kiwo inda dabbobin halima ke zuwa kiwo halar sun samu wani haƙi ne kasan Allah da iko yake ƙila wani haƙi ne wanda 'yan an ci nono fito suka ce wallahi makiyaya guda muke kiwo ba mu ga wani abu ba kai ba ku dai ba su sani ba ai zaman su awakan to cikin gidansu manzo Allah na gida. Don kare in ka lura ita ake bi bashi ba. Don haka maganar wata ita kullum ana biyanta. Kullum. Kullum kudin da take samu. Asbahat. Ko da ta zo makka shine ce ta waye gari. Asbahat. Ta waye gari ko da ta shigo makka. Wala tana busassa. Ijaban kanzaman ma. abin ake ce ma shuwal wadda yake ba nono cikinta ijafan ramamma asbahat ta waye gari shuwalan busassa ijafan kanzamamma wa amsar amma ko da yamma ta yi ma bi ha sha'ilun ba ta da rama wala ajfa'u ba bushewa al'aishu ai shi kenan rayuwa aksaba sai ta yi tsatse inda ha wajen halimatu ba da mahallin da suna cikin bala'in fari kuɗi aka bakata daga makka cewa is domin giza'un lillabi abincin da annabi zai ce rayu gada ya koma min ha cikin jikinta tun da cikin jikinta annabi zai ci a shi kenan ita ɗauke mata matsala kan hanya wannan jakar sai ta cimma raƙumma bayan da wakai ta wuce wuccan kama halim a haka ba ita bace kamar jaka a jaka ba ta wannan gudu to ko alfajiri ne a'a piu piu piu haka nan ta wuce manzo Allah na sama an ga dai mu'izzozi kan hanya ya laha minnatan kai mamakin wannan baiwa wannan ita ake ce ma minna halifatu na abutan ma Allah addu'a ta yi ita mai ta zo nema ba kuɗi ba ta zo neman abin duniya sai aka ba ta duniyar da lahira tsakani da Allah abin duniya ta zo nema makka wajen nema abin duniya sai Allah ya ba ta annabi Muhammadu sallallahu haka ya laha minatan kai mamakin wannan baiwa kai ma kai ma Allah na iya haka kawai sai baka baiwa kawai sai hada ka da shi Ibrahim shi Abdul ke cewa da ba don baiwa Allah ba minna ba ce da turawa da Amerika da Faransa su su za su yi wasu su wasu su ba baka fata amma sai ya zama baka fata su Allah ya ba Afirka to suke da rabo kashi tara kashi guda sauran mutanen duniya shi ma shehu ya ce wa Afirikiya la tartaji gaira ahmadu to shi aka ce ma minna kawai a baka abu ba roƙo kai wajen baka ma san akwai shi ba kawai sai a baka ya laha minnatan kai mamakin wannan minna wadda aka ba halimatu sadiya ita wannan minna ta zamo uwa ga manzon Allah to shine aka ce to kenan da ita da sahabbai yanzu ba yanzu ba ga falalar sahabbai ba to da halimatu sadiya da sahabbai wa yafi wani inji shehu tijjani ya ce an yi karabkiya suka ce to me yasa sahabbai suka zamo sahabbai ai saboda sun kara manzon Allah sun ba da rayuwarsu suna kara annabi Muhammadu amma sadda yana iya kara kanshi ita kuma halimatu ta kara manzon Allah sadda bai iya kara kanshi don haka halimatu ta fi sahabbai don ta mu annabi sadda a zahiri annabi bai iya makan shi komai na dan labubu su ko sun yi ma annabi sadda annabi shi ma yana iya kariya amma kuma suka zo suna kare shi suna kokari su ma don haka ita uwa ce ga sahabbai don haka halimatu sa'adiyya ma ta fi sahabban manzo Allah Allah wannan in ba bai wa Allah ba wadda a kafira ba musulma ba ta fito neman duniya tana zuwa ta faɗo gidan annabi tana shigowa ta haɗu da imanin gaba ɗaya shine ta haɗu da Allah ta haɗu da imani ta rungumai ta goya shi ta wuce da shi ƙauyensu cikin bukka saman gadonta suna tare kwance tana ba annabi nono wannan in ba dai Allah dai haka Allah shirya ba annabi na iya sa jibrilu ya bashi nono ko kawai ba sai ya sha nonon ba amma aka bi dai wannan aka bi wannan to wannan ita halimatu gaskiya ta samu baiwa kaga dalla kan du'ifal ajru alaiha an nunka mata ladatta min jinsiha mi tabba manzo Allah an bata nunu wal jaza'u sannan ga sakamako ga kudi ana bata ga girmama ta ana yi laqad du'ifal ajru alaiha an nunka ma halima an nunnunka mata ma an nunnunka mata ladatta sakamakonta an nunka mata sakamako min jinsi ha jinsin abin da tabba annabi nono aka ba shi nuna awaki wal jaza'u sannan kuma abdul muttalab yana ba ta sannan abin da ake ba ta in ta zo duk makka wani uba bai iya baɗa ne shi kafin a zo kawai sai abdul muttalab ya ga kuɗi na shigo mai da kuɗi sun taru ana nan kawai sai ta zo to abin da annan duka sai a tarkata sai a bata sai imamu busiri ya kai kul sai ce dama wa idza sakhara al ilahu unasan dama in Allah ya hore mutane lisa'idin ya kai su ga mai arziki in Allah ya tarkace jama'a ya kai su wajen mai arziki guda fa inna musu ada duk masu arziki ne shau jani ce to ni nan ka ina da gyara ba haka ya kamata ya ce ba saboda ai ba mutane an ka kai ma mai arziki ba mai arziki ne guda an ka ɗauka a kai cikin mutane ya ce don haka wa idza sakhara al ilahu sa'idan li unasin fa innahum su'ada'u sai shauja ne ce kuma nan mazani gyara wa idza qayyada taqayyidi ne ba wani wa idza qayyada al ilahu sa'idan li unasin fa innahum su'ada'u idan Allah ya hore mai arziki guda aka ɗauke shi a kai ma jama'a to duk jama'a sai su yi arziki don Allah ba ga malamin hizbun rahim ba ba shi bane aka ɗauka guda ya aka ɗauki guda sai aka yi cikin jama'a kaga ibara ta yi ta shehu tijjani ba su jama'a a kwashi ke su a kawo su maka wajen annabi ba a ɗauki annabin daga nan wajen amina sai a kai shi inda ba a ruwa inda ba ciyawa inda ba nonon awaki amma nonon awakin gidan da yake a saki farashi duk nan za a sha nono wai za su har ilahu unasan idan Allah ya hore mutane lisa idin ya kai su ga mai arziki shawar jani ce a'a in Allah ya hore mai arziki ya kai ma wasu mutane fayin na su a dukkan su masu arziki ne